من الشيطان اللعين الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باي هكا إنوا السلام عليكم ورحمة الله godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da rahamarsa da kuma ƙaddarawarsa ya ƙara ƙaddara haɗuwarmu a wannan masallaci na sabuwar tifi a yau litinin 23 ga watan jumada sani hijira na da shekara 1444 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan januwari 2023 domin ci gaba da karatu da muka faro a wannan littafi mai tarin albarka na la ilaha illallah littafin da ya kunshi ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah da sharuɗanta da abubuwan da suke warware ta da wani ɓangare na falalolinta wallafar fadilatu sheikh abu abdullah muhammad bin sa'id rislan muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da wannan kalma ta la ilaha illallah duk abin da ta kunsa na sharuɗa Allah ya ba mu ikon kiyaye sharuɗan nata ya sa mu fahimci ma'anarta mu kiyaye sharuɗanta abubuwan da suke jawo warwarewarta Allah ya mana katanga da su abin da ta kunsa na falala kuma ubangiji ta'ala ya mana gamdakatar ya datar da mu zuwa ga samun falalolin da ta kunsa mawallafin littafin Allah maɗaukakin sarki ya sa masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka, mu kuma tabaraka wa ta'ala ya sa karatun ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba, da kakannin malam da iyayensa da malamansa, iyayenmu da kakanninmu da malamanmu duk Ubangiji ta'ala waɗanda suka rasu Allah maɗaukakin sarki ya musu rahama, Allah ya kai haske makwancinsu, mu da muke raye kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin rayuwarmu ya ba mu ikon aiki da ararran da ya ba mu zuwa ga ayyuka na alkhairi a yau shi ne darasinmu na hudu daga fara karatu a wannan littafin ina ga haka yake ko kuma cikin taimakon allah maɗaukakin sarki mun shigo shafi na bakwai a cikin wannan littafin kuma a ƙarƙashin muƙaddima ta farko a wannan littafin don mun ce muƙaddima biyu ne a littafin in ban manta ba mun tsaya a daidai gaban da malam ya kawo bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa sahabbansa game da ma'anar faɗin Allah maɗaukakin sarki allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin yayin da ubangiji ta'ala yake ce waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu da wani zalunci ba to waɗannan ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun su ne waɗanda suke suke tattare da aminci su ne masu tsintar kansu cikin amintattun bayan Allah kuma su ne shiryayyu sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka shiga tuhumar kansu suna tambayar ayyuna lam yuzlim nafsahu waye a cikin mu kuma bai zalunci kansa ba ballantana har ya tsinci kansa a cikin masu amintuwa amintattu kuma ya tsinci kansa cikin shiryayyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ai laisa kamata kuluna ba kamar yadda kuke faɗa bane wani ruwayan kuma ba kamar yadda kuke tsammani bane abin da yake shine ce alam tasma'u ila qawli luqman li ibnihi ashi ba ku ji fadin luqman ga ɗansa ba inda yake ce masa ya bunayya la tushrik billah ya kai dan dana kar kai shirka da Allah me yasa sai masa bayanin me shirka din ko matsayin shirka din yace inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne babba dan haka sai yake fassara musu cewar wannan zaluncin da ake faɗa shine shirka da Allah maɗaukakin sarki kenan duk waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu da shirka ba to su ne amintattu sannan kuma su ne shiryayyu jama'a mun ɗauki gaban nan mun yi makin ɗinta imanin ba a cuɗanya shi da shirka ba ba a cuɗanya shi da shirka ba wannan kalmar ta shirka haɗarinta ya fi komai haɗari a musulunci ya fi komai haɗari don kai tsaye idan Allah ya jarrabe ka da alaƙa da wanda yake kan shirka to jaraba ta fi musibar ita ce ƙarshen musiba gare ka ya fi girma a ce an haɗa ka alaƙa ko zamantakewa da wanda yake kuma kafiri ne Allah ya sa jama'a su fahimci gabar dan muna wani zamani na sharri yanzu musamman abin da ya shafi irin yanar gizo-gizo kana irin wannan kalmar sai a yanki iya gurin sai a ce kaji ya ce mushriki ya fi kafiri me ya faɗa a ƙarƙashin kalmar an datse ta an ɗauki iya inda ake so an tunkuɗa duniya ban san ko muna tare ba kaga zamanin ai sai dai du'a'i sauraron ka ake kawai abin da ka faɗa ya yanki iya ɗan abin da ake so a jefa maka baki ai maka ai black melin naka shikenan kawai wanda Allah ya azurta ka ko ya hada ka zamantakewa da shi a matsayinsa na kafiri ai ka san da wa kake zaune duk abin da zai kama kai dama kana kallo duk abin da yake kai daidai ne ko ba daidai ba ka san ba daidai bane wata kilma tausayinsa kake ji kullun Allah ya ganar da shi ya bar wannan kafircin ya zo ya karbi me musulunci amma wanda Allah ya hada ka alaka da shi mushriki kuma to shirka in ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam tana ɓuya a cikin mutane kamar yadda bakar tururuwa take ɓuya a kan bakar kamfa a cikin bakin duhun dare. Allah ya samun fahimto abu, sai ka hararo bakar kamfa ga bakin ka ce bakin dutse yanzu ga bakin guri sannan a cikin duhun dare. Ina ga ko naira kwandala irin kwandalar mu ta da ba fara ba ce? ko farin abu ka jefa a kai je gano da garaje ba da wuri za ka gan shi ba to kuma ga bakar tururuwa tururuwa ta kai girman kayan mutum ne ka dubi kankanta ta to akan wannan gurin da rana ma in ba nutsuwa kai ba za ka hango ta ne akan bakin abu jama'a mun fahimci abin to yadda take wannan gurin kai ka ɗauki misali a yi ƙona jeji ba ana ce akwai toyi ba an ƙona guri a ce tururuwa na ciki ta ya za ka gano ta da garaje tana da wahalar ka gano to haka shirka sai ta zamto tana cikin ka kai baka ma san kana cikin shirkar ba kana hango suwa na mushrikai ne suwa na mushrikai ne kana kan shirkar baka ma sani ba jama'a mun fahimci abun hadarin ta yafi na kafirci dan haka kafiri ka san kafiri ne kai tsaye ba zai taba yaudarar ka ya ja ka zuwa ga abin da yake kai ba dama ka kyamaci abin da yake kai amma shirka fa sai ka tsinci kanka a ciki baka ma sani ba ba dama ka tsinci kanka kana kafirci ka ce baka san abin kafirci ba ne dole ka sani ko wani kafiri ya zo ma da wani abu ka yi tunanin wannan abin daidai ne ko ba daidai ba dole kawai abin a fili yake maka amma mushriki ya zo ma da abin shirka ne sai ka karba baka ma gane ba sai ya zo ma da shirka ma a sigar tauhidi ka karba jama'a mun fahimci gaban nan akwai bukatar taka tsantsan a kanta a babin misali sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Adi ibn Hatim at-Ta'i akwai Adi ibn Hatim at-Ta'i wata rana da ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya karbi musulunci kafin ya karbi musulunci lokacin baya musulmi kenan da ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cross ɗinsa akwai ruwa da tace da cross ma a wuyansa ya zo majalisin manzon Allah sai ya ji manzon Allah na karanta ayan cikin suratu tauba akan yahudawa da kristoci ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi yace sun rike fastocin su da fada-fadan su a matsayin iyayen giji koma bayan Allah sun dauki waɗannan din a matsayin iyayen gijin su sune abun bautan nasu koma bayan Allah Adiyu ibn Hatim ya ce, A'a, ba bauta musu muke ba, sai yake ga annabi cewar ba bauta musu muke ba. Jama'a mun fahimci abu? Ba bauta musu muke ba, kawai dai me kenan biyayya muke musu, mu ba bauta muke musu ba. Sai manzon Allah ya tambaye shi yake shin ba sa halasta muku haram? Haram ne abun, su ce muku halal ne, kuma ku bi su a kai? Ba sa haramta muku halas abun halas ne su ce haram ne kuma ku bi su ku yadda cewar yanzu haram din ne jama'a muna tare halal sun kira ta haram kuma sai kuka yadda da hakan kuka karbe ta ko kuka kalle ta a matsayin haram din saboda biyayyar da kuke musu haram kuma suka ce muku halas ce sai kuka musu da'a akan wannan abun da suka faɗa na cewar haram din halas ce kuka bi su akan halas ce yace ba kwa musu haka ba sa halatta muku haram ku bi ko su haramta muku halas ku bi sai yace bala yace tabbas yana faruwa sai yace ai fatilka ibadatuhum ai wannan ita ce bautar ta su ga za mu relating din sa a yau dewa za a iya relating din sa a yau kamar ya ai wannan a fili yake ba haka ne a fili yake yace mutum ne ce ka sayo ya ma indicating wani bakin taure ko wani abu daban da amma kaza da amma kaza na'am a kawo masa okay shi ba kai da ka yanka ba kai ka rabar da naman a can ba kai shi da ka kawo wannan fa a fili take kawai dai mu tafi saboda na misalin zafi dai muku zafi dai ko na'am ba ta zafi a yau a wannan lokacin mutafin da kawai daga na'am a'a ba bisun aka yi ba kasan da gasken addini ko ba abin da ya kai shi daɗi da sauƙi amma idan Allah ya kawo jarabawa a zuciyar mai addini ya sa masa son zuciya a ciki to kuma babu wanda yake cikin damuwa kamar sa babu duk inda ya ji ka fitar to kokari dai ya maka in dai zaka fito ka ce ga yadda Allah ya ce ga yadda Annabi ya ce to wallahi abokin kiyayya ne kuma duk inda ya zauna sai yayi kokarin ya za a yi ma bakin fenti kar a fahimci me kake faɗa saboda wannan abun da kake faɗa na yake kan tafarkin daidai ka fitar da abun da yake gashi fa a littafin ne to shi wani zagin sa kake baka kuma yi zagin ba tunda an ce fitar da misali suna nan da yawa amma misali guda ɗaya misali guda ɗaya akwai aya a cikin alkur'ani da Allah yake ce misali fakulu mimma zukira smullahi alaihi akan abin da ya shafi yanka dabba da ake ci na kallo wannan ne yanzu fa na tsinci misalin a yadda ka kawo a ce ka yanka wata dabba baka ko ka yanka wata kaza musamman kuma shi da ka kawo mai yankawan ma to misali a babin yanka ya shari'a ta karantar da mu in za a ci yanka kaza akuya saniya da sauransu ba sai an yanka ba ko hako da aje a buge su yankawa ake sai Allah ya ce fakulu kuci mimma daga abinda zukira rasmullahi abinda aka ambaci sunan Allah akai dan Allah muna tare an ware waye ya ambaci sunan Allah da dai yanka wa aka ware jama'a muna tare kuwa musulmi ne ya ambaci sunan Allah ya zo yanka ya yanka ya yi me ya yanka sai Allah ya ce kaci sai na ce a'a wancan umarnin waye Allah sai na ce a'a a matsayina na mai karantarwa a nan da kuke sauraro na duk wanda baya zuwa karatun nan in ya yanka karkuci an samu umarni nawa wancan nawa wannan nawa na malaminmu haka ne wancan na Allah wannan nawa ne na malaminmu ne shi wancan kuci daga abin da aka ambaci sunan Allah aka yanka ga wani ce wanda baya zuwa masallacin nan yayi sunan yayi bismillah ya ambaci sunan Allah ya yanka Allah ya ce mushi na'am dan Allah an fahimci abun to ni kuma sai nace a a tunda baya zuwa masallacin nan kaga ta me kenan halal da ka ce halal gata ya yanka Allah ya halalta sai nace tunda baya zuwa masallacin nan karkuci kaga na haramta me halal din can da Allah ya halalta idan kuka ce a'a tun daga Allah can kawai mu za mu ci Allah ya ce a ci don Allah an fahimci kaga an ɗauki na Allah in kuka ce a'a tun da malam ya ce mana kar mu ci na duk wanda baya zuwa masallacinmu don haka ba za mu ci ba me ya faru hadisin adibun hakim an kallo ta fito fili kaga an haramta halas din da Allah ya haramta kuna mun da'a a wannan lokacin fa kun zama mushrikai kuma a lokacin za ku iya hango suwa ga wani ta wanda shi an ce kai bakin ragu kana kallo shi ne ko bakin taure shi ne mushriki kai kuma ga ka tsamo tsamo kai ma a cikin shirka mun gano yadda take buya a jikin mutane kowa ne ya gane wannan din akan shirka yake dan Allah mun fahimci gaban nan me wannan ya gane akan shirka yake kaga malaminsa ya zama masa mai allansa dai halasta masa haramta masa abin da Allah ya mai ya halasta masa kuma ya bi ya ajiye wancan ban san ko an fahimcan ba ba tare da kuma ka zurfafa tunanin ha kar a ci eh me yasa na ce kar a ci saboda baya tare da masallacin mu shi mushriki ne daga ina ya zama mushrikin stam ne daga Allah ko daga manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya mai da shi mushriki ko kuma a'a mu a tafiyar mu ne muka mai da shi mushriki ba mu shirkantar da shi kaga mu a tafiyar mu ne muka ji kawai tunda bai shigo cikin wannan masallacin ba ya zama mushriki kaga san zuciyar mu muka doro akai ba Allah da manzonsa bane suka mai da shi mushriki a tafiyar mu ne muka kalle shi mushriki dan haka sai muke ta kokarin duk wata aya da ta yi magana akan mushrikai ya dame mu murde ta ta koma mu gamsar da waɗanda suke masallacin nan su fahimci cewar duk wanda baya zuwa nan mushriki ne haka fa abin yake haka abin yake jama'a mun fahimci shirkillar shirka kaga mutum yana ta ibada yana ta ibada yana kan shirka yana kallon wani mushriki yana ma kallon arna arna kuma shi yana kan shirkar shi ma ta babu misali ya sa nace fito da shi ta yi ma zafi kai amma kuma haka abin yake haka abin yake sai mun yi hattara game da wannan shirkar sai mun yi hattara saboda zalunci ne babba shirka kuma ita ce zunubin da idan bawa ya mutu yana aikatawa to Allah madaukakin sarki ba zai gafarta masa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta mutumin da ya mutu yana kan irin wannan abun dan Allah mun gano ta yadda tafi kafirci illa kafiri zai zo ya maka wannan lulluban lulluban kabishi amma mushriki fa wanda ya dora aka wannan zai maka wannan lulluban ya nuna ma ai tauhidi ne mu akan tauhidi muke akan Allah muke tsantsa don haka duk wanda bai shigo cikin mu babba akan Allah yake tsantsa ba kaga da me ya shigo ya shigo ma da sigar Allah sai ka yadda sai kuma ya jefa ka a can wancan hadarin Allah ya bamu ikon ganewa wannan hadisin mala yace yana cikin rawahul bukhari ayan na cikin suratul luqman aya ta 13 wannan hadisin da manzon Allah ya fassara musu na cikin sahihul bukhari hadisi na 3181 da kuma hadisi na 3246 haka na cikin sahihu muslim hadisi na 124 mala yace wala qad bayyanat kalimatu tauhidi tauhida wala qad bayyanat haqiqa ta bayyana wala qad bayyanat haqiqa ta bayyana wace ce ta bayyana kalimatu tauhidi kalmar tauhidi la ilaha illallah ba kenan yace ta bayyana me ta bayyana at-tauhid tauhidi muna tare kaga fa'il he zama kalimatu tauhid wala qad bayyanat kalimatu tauhid tauhida hakika kalmar tauhidin nan ta la ilaha illallah ta bayyana tauhidi wani irin bayani a'azama bayanin mafi girman bayani a'azama bayanin mafi girman bayani wa akmalahu kuma mafi cikar bayani wa akmalahu kuma mafi cikarsa wannan kalma ta la ilaha babu abin bautawa bisa ya cancanci a bauta masa bisa haƙƙin a bauta masa illallahu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ta riga ta gama bayani mafi girman bayani mafi cikar bayani ina ma'anan mafi cika bayanin da baya buƙatar wani bayani kuma wannan kalma ta yi bayani game da tauhidi Allah ya azurta mu da tauhidin mala ya ce wa hazihi kalimatu al'azima wannan babbar kalma wa hazihi kalima al'azima wannan kalma babba mai girma wacce sai bracket ba ya ce la ilaha illallah wannan irkekiyar kalmar ta la ilaha illallah katotuwar kalmar nan ta la ilaha illallah hiya allati ita ce wadda hiya allati ita ce wadda shahida Allah ta'ala biha li nafsihi Allah madaukakin sarki ya bada shaida wa kansa da ita shahida man allazi shahida Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ba da shaida linafsihi ga kansa biha da ita wannan kalma ɗin. Allah ta muna tare. Wa shahida biha lahu mala'ikatu, sannan kuma mala'ikunsa ma suka ba da shaida wa Allah ɗin da ita, wa shahida biha kuma suka ba da shaida da ita, suka shaida da ita suwaye. mala'ikatuhu mala'ikun Allah ɗin lahu ga shi Allah. Wa ulul ilmi haka kuma da ma'abota ilimi min halƙihi daga cikin halittunsa. Su ma sun yi mai kenan, sun ba da shaidar cewa lallai babu abin da ya cancanci a bauta masa illallahu sai Allah maɗaukakin sarki. shine wa ulul ilmi min khalqihi haka kuma da ma'abota ilimi daga cikin halittun Allah madaukakin sarki kama ƙwala ta'ala kamar yadda Allah wanda ya girmama ya ɗaukaka ya faɗa ya ce me shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'ima wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim wata sura suratu Ali Imran Ali Imran yace shahidallahu Allah madaukakin sarki ya shaida cewar ina ma'anar ya shaida in an kira ka kotu ko station ko kuma a wani wuri ko mahaifinka ya kira ka akan yara guda biyu ɗaya ya ce kaza ɗaya ya ce kaza kai ne shaida kana ba da shaida bi ma'ana kana ba da tabbacin wane ne shine mai gaskiya wane ne mai menene mai kuskure to shahida shahida Allahu Allah ya tabbatar da cewar annahu yadda lamarin yake shine la ilaha illa huwa babu abin bautawa da cancanta bisa haƙƙi sai shi mu kalli kalmar il bisa cancanta ko da haƙƙi din nan saboda wani kana ce babu wani abin bauta sai Allah zai iya klikin kwakwalwa sai ce a ya ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah ai ni makwanci na ma wane kristan nan ko makwanci na wane ma shi wanda ba kirista ba mai bin kaza ai shi ba Allah yake bautawa ba shi ba Allah ya yarda da shi kuma an ce babu wani abin bautawa da gaskiya babu wani abin bautawa sai Allah jama'a muna tare wanda ya ce to ai ga su suna bautawa Annabi Isa a matsayin Allah wasu ma ai mun ji labarin a littattafan mu na musulunci cewar guma sassaka abu da ayi a masa mutum mutumi kuma a bauta masa akwai masu bautawa rana akwai wanda bishiya ma yake bautawa jama'a muna tare akwai wanda malaminsa yake bautawa saboda malaminsa ya kai malami shi yake bautawa to shi yasa yake kawo bisa cancanta bisa haƙƙin ya cancanci a bauta masa duk waɗannan da suke ake bautawa kenan me ba su cancanci a bauta musu ba ba su da haƙƙin a bauta musu jama'a muna tare sai dai ma inda hankali wasu ma su ya kamata su bautawa mai bauta musu kamar yaya shi fa ya ɗauki abin sassaƙar ya sassaƙa ya sassaƙa ya masa hoton mutum ya masa hannu ya masa kafa ya masa ido ya masa komai ni da na yi ka da kai da aka yi kawa ya kamata ya bauta wani mun fahimci abin kuwa ka ga inda hankali ni da na sassaƙa ka ya kamata kai ka bauta min ka gode min da na sassaƙa ka amma saboda Allah ya toshe kwakwalwar in dai ba musulunci a kwakwalwa babu basira a cikin ta ba sai kuma mutum ya zo abin da shi ya yi shi kuma ya zo yana bauta masa uban da ya haifi ɗa ɗan ne ya kamata yi wa uban biyayya ko kuma uban ne ya kamata yi wa ɗan biyayya na'am mun fahimci abin sannan misali ɗan da ya taso ya kai matakin neman abin kansa zai iya yin sana'ar da zai samu naira ɗari biyar a kwana biyu misali baban ne ya kamata har yanzu ya kashe naira ɗarinsa a kansa ko shi ya kamata ya ɗauka ya nemi albarka ya ba wa baban inda hankali fa kenan inda hankali ka kawo matakin da zaka iya fita ka nemo to ya kamata a ce ko babanka shi yafi kowa kuɗi a garin kana ɗakuwa kana kawo masa ba dan kuma ba dan ya ce Allah ya albarka jin wannan daɗin rayuwarka albarka za ta yi ta yi abin da kake samu albarka za ta yi ta yi amma me yake faruwa a yau ya kawo yana neman nasa ɓoyewa yake dai sa account ɗinsa akwai ajiya a aljihunsa akwai amma kuma babansa na cikin bukata ka gaida bukatar sakil a ciki Allah ya ganar da mu yace to shahidallahu annahu la ilaha illa huwa kaga Allah da kansa ya shaida cewa babu wanda ya cancanci abauta masa da gaskiya sai shi wal malaikatu haka ma mala'iku sun shaida haka wa ulul ilmi da ma'abota ilimi qa'iman bil qisti suna tsaye ko suna tabbace da adalci la ilaha illahu sai Allah ya ƙar maimaita kalmar dan sanin ko dan matsayin ita wannan kalma ta la ilaha illallah la ilaha illahuwa babu fa abin da ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai Allah al-azizu mabuwayi a cikin al'amuransa a cikin mulkinsa al-hakimu gwani mai hikima cikin aikinsa wannan na cikin ali imran ali imran aya ta 18 sai malam ce fa la ilaha illallah kaga la ilaha illallah din nan wannan la ilaha illallah kalimatul islam ita ce fa kalma ta musulunci yayin da mutum baya musulunci yazo dai karbi musulunci wata kalma ake bashi na'am la ilaha illallah ake sai maimaita haka ne fa la ilaha illallah kaga kalmar la ilaha illallah kalimatul islam ita ce kalma ta musulunci wanda wanda da ba musulmi bane da ya furta ta an gaya masa ma'anarta ya ji ya gamsu da ita ya furta shikenan ya zama musulmi la yasihhu islamu ahadin musuluncin wani bai taba inganta la yasihhu islamu ahadin musuluncin wani bai taba inganta an ware mace ko namiji babba ko ƙarami ko ma waye illa bi ma'arifati sai da sanin ma wudi'at lahu abinda aka aje kalmar domin sa sai ya san me yasa aka aje wannan kalmar dalilin wannan kalma din me ta kunsa wa dallat alaihi kuma ya san abin da tayi nuni zuwa gare shi tana nuni ayi wa Allah kishiya ne na'am a bauta wani Allah sai ya san me take nusarwa zuwa gare shi wa qabulihi da kuma karbansa da wannan kalma ta la ilaha illallah wal inqiyadi lil amali bihi da kuma miƙa wuya sallamawa lil'amali domin yin aiki bihi da abin da ita wannan kalma ɗin ta ƙunsa. Allah ya sa muna tare. Shi yasa idan mutum ya zo musulunta, akan yi ƙoƙarin a gani wani ne ya kamo ka ya ce in baka musulunta ba dai kashe ka, ka ga dai musulunta don mai tsoron mutuwa kenan. Wani ne ma barazana, wani ne ya ce ka za a za a masa bayanin ga abin da ta ƙunsa bisa san ransa ya fahimce ta e ya gamsu e zai shi kenan bisa daɗin rai. dan Allah muna tare Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya ba mu ikon kiyaye abin da wannan kalma ta kunsa dauka zamu wannan fa mu gama ta wa hiya kalimatul ikhlasi kuma ita ce kalma ta ikhlasi ta Allah ba almunafiyatu lishirki me kore shirka almunafiyatu lishirki me kore shirka kaga almunafiya daga kalmar me nafa ya kore yanfi yana korewa almunafi mai korewa to almunafiyatu tunda mace ce ba mai korewa ga shirka sannan kuma wa kalimatu taqwa ita ce kalma ta taqwa allati taqiqa ilaha wadda take kare mai fadinta mina shirki billahi daga fadawa zuwa ga yin shirka wa Allah allati taqi qa'ilaha wadda take kare mai fadinta mina shirki billahi daga yi wa Allah shirka har ila yau kuma wahiyal kalimatul fariqa ita ce kalma mai bambancewa alfariqa mai rarrabewa bainal kufri wal islam tsakanin kafirci da musulunci wa biha kuma da ita wannan kalmar ne bu'isa jami'ul anbiya'i aka aiko dukkanin annabawa bu'itha jami'ul jami'ul anbiya aka aiko dukkanin annabawa wal mursalina da kuma manzanni qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala qad ba'athna fi kulli umma haqiqa mun aiko a cikin kowace al'umma me muka aiko kowa muka tayar a cikin ta rasulan wani manzo mai girman sha'ani kuma idan yazo dalilin da ya sa muka tayar da shi shine yana gaya mu al'ummar ne an i'budullah bi ma'ana an i'budullah an i'budullah akan ku bauta wa Allah wajtanibu tagut kuma ku nisanci dagutu suratul nahl aya ta 36 ranar mun yi bayanin dagutu ku bauta wa Allah ku nisanci dagutu a bayanin mu na dazu kalmar bayanin dagutu ta shigo duk wanda za a bauta masa koma bayan Allah ya kuma yarda da wannan bautar to ɗagutu ne jama'a mun fahimci kalmar nan ɗagutu ne kamar yadda muka ba da misali gashi Allah ya halasta sai malamin mu ya ce mana a'a ba za mu tafi akan haka ba saboda a tsarin mu ba za mu yi ba saboda kaza kaza ko ga yadda ya kamata mu sai mu bi na malam mu banna Allah to kaga malam ya zama mana me ɗagutu dan da yardarsa da saninsa muka bi shi akan wannan abin da ga halaccinsa a can jama'a muna tare sai dai kawai Allah ya tseratar da mu amma da gaske harkar tauhidi ta fi komai mahimmanci a musulunci kuma ta fi komai sarkakiya saboda ita marar shi ma ji yake shi mai ita ne marar tauhidin ji yake shi ne ma mai ita kawai shi shi ne ma mai ita wanda yake cakuɗe da shirka kuma ji yake shi ne tsarkakakken ma marar shirka ɗin kuma kallo sauran mutane yake yanzu yara ka kalli wannan misalin da muka bayar na san dai misali mu dai a ninge Allah ya tsare mu ba za a samu irin wannan misalin da na baya ɗazu ba a ce mutum ya ce in dai mutum baya tare da mu a masallacinmu baya tare da mu a tafiyarmu in ya yanka abin yanka karkace me ya dalilin saboda baya tare da mu mushriki ne ku kalli da ya muka mushrikantar da shi yana ce yanzu ya dawo gurinmu kuma ko ba mu ji ya sake la ilaha illallah ba yana yankawa sai mu ci yaya da Allah an fahimci kalmar na asiri a bauchi na san anin insha Allah ba ruwa mu amma an fahimci gaban nan na ce kar mu yadda ba za mu ci ba saboda baya cikin masallacin mu baya tare da mu mushriki ne kenan musuluncinsa bai cika ba misali ina haka muka doru sai kuma gobe ya dawo masallacin mu ba tare da da ya zo ya tare a bainar jama'a kowa ya shaida ya ce yanzu na sake kalmar shahada na dawo ba dama ta kalma ce tsakanin kafirci da musulunci ba ita bace wannan yace hiya wannan kalmar ita ce kalimatul ikhlas ka ga da ba ma kallansa mai ikhlasi to yanzu ya furta ta a gabar mu almunafiya li shirki wacce take kora shirka yanzu da yazo sai da aka taru ya maimaita ta muka ji tabbas ya furta ta eh to yanzu ya kore shirkar da muke kallansa da ita ya dawo me mai ikhlasi sannan wa kalimatu taqwa allati taqi qailaha min ash-shirki billah ya maimaita ta mun gano yanzu akwai taqwa tare da shi sannan wa hiya al-kalimatu al-fariqatu bayna al-kufri wal-islam ita ce kalmar mai rarrabe tsakanin kafirci da musulunci sai da muka taru ya maimaita ta muka gane eh to yanzu tunda ya dawo ya maimaita ta ta bambanta shi daga can zuwa nan bai fa maimaita ta ba amma kuma yanzu yana yankawa damu ce a wannan hidai ka je bauchi a nan jikin Allah da baro mu da wannan baba karko sace mun taya mana mu dauka ko yan bauchin ne da wannan matsalar amma a ninji a samu ai kaga in Allah da ma bara samu ba ni na baba na'am
saboda shi yana ganin kawai kuma amma da sura da komai da muke a nan shi ma haka yake shi yake sallah shi ba zai bi nan sallan ba amma surar sallar ta mu duk iri ɗaya ce yadda muke yi ma haka yake amma dai bare ba saboda yana kallon musuluncin mu da rauni ashe ba ku bi biya yanzu haka daga Bauchi yazo ko kuma a can ne daga can wancan garin da ba su da hanya wannan garin da na kan hanyar su ba da aje bauchi ba ya dan tsaya a wuce kafin ma da ki kafin ma da ki ganjo suna da suna da hanyar su ne wawa in daga bauchi ka fito fa hanyar Kano da a ce Kano da ka yi Kano ya ce a'a kafin ma da ki dan tsaya a ganjo kaga su ba su da hanyar su sai dai ta Kano in daga nan ne hanyar bauchi ina ga a bincika watakil daga sani ne amma dai a ningin sha Allah ba za a samu ba ko Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon ganin gaskiya a matsayinta na gaskiya ya ba mu ikon aiki da ita ya nuna mana kuskure da ƙarya a matsayinta na kuskure da ƙarya ya ba mu ikon ƙaurace mata jama'a mu kalli addu'an nan ya ba mu ikon ganin gane ta kuskurance ko ƙarya ce sannan kuma ya ba mu ikon me ƙaurace mata dan wallahi in ka shiga jarabawa za ka iya ganewa ka ji gaskiya kuma haka ne amma kuma baka isa ka bari ba saboda me kar ka bata wa malamin karai kar ka bata wani abokin wani ma aboki ne kawai kare ce yanzu kai ma ka baci kenan ko ka zama dan kaza gudun wannan sai ya saka kasa kaurace wa ƙaryar ko kuskuren da ka gani to Allah ya bamu ikon ganin kuskure ko ƙarya a matsayin sa na kuskure ko ƙarya ya bamu ikon kuma kaurace mata mu tafi akan daidai akwai matsala nas'alullahi al-karim al-mannan أن يهدينا الصراط المستقيم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم